بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar takwas ga watan rabi'ul akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1424 daidai da shida ga watan jun shekara ta 2003 muna karatun littafin kitabu tauhidi alladhi huwa haqqul lahi ala al ibadi na imam da'awa muhammad ibn abdul wahhabi Allah ya gafarta mishi idan jama'a basu manta ba mun fara shiga babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahawihima sai lokaci ainihin ya ƙure mana don haka a yau za mu ɗauko daga wannan babin insha Allahu a inda mala ya ce babu man tabarraka bi shajaratin babin da ke bayani akan wanda ya nemi albarkatuwa da wata bishiya ya nemi cewa wannan bishiya wani annabi ko wani waliyi ya taɓa addu'a a gindinta ko ya taɓa sallah a gindinta ko wani waliyi ne dasa ta ko tana saman kabarin wani waliyi ina hukuncin mutum ya nemi albarkatuwa da ainihin wannan irin bishiya aw hajarin ko mutum ya samu wani dutse ko hoge ko wata falalan abin nan dutse da makamantan haka yake zai nemi albarka a irin waɗannan wurare wa nahwihi ma da makamantan su kamar ruwa a ce ga wani gulbi ya bulbulo ga wani idan ruwa mai albarka ga wata ciyawa mai albarka da ake zuwa ai tabarruki a wannan gurin ina hukuncin wannan shine malam abdulrahman dan hassan a cikin sharhin fatul majid sai ya ce ka buka'a kamar ainihin wani wuri wa kabrin da kabari wa nahwi zalika da makamantan haka ai fa huwa mushrikun ma'ana duk mutumin da ya irin wannan neman tabarrukin ya zama mushriki domin wannan aiki ne na shirka kamar yadda zaka zo ka ji karara nasin ainihin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama zai tabbatar to sai malam ya bi irin ɗabi'ar shi wanda ya kwaikwayo ta daga malamai na salaf akan in aka kulla babi sai a kawo ayoyin alkur'ani sai a kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama daga nan kuma babu laifi sai a kawo zantutukan wasu malamai ko kuma shi malamin ya kawo nashi sai ce wa qaulillahi ta'ala da kuma bayani akan maganar Allah madaukakin sarki wawun din ya zama wawul atufi kenan dan haka sai ka ce wa qaulillahi ta'ala in ko ka ce wa qaulillahi ta'ala wawun din ya zama na istinaf mun yi sharhin wannan tun a farkon karatun littafi wannan babi zai yi bayani akan hukuncin waɗannan ainihin abubuwa da aka faɗi a babin sannan zai yi bayanin wannan magana ta Allah maɗaukakin sarki da Allah ya ce a fara'aitumul lata wal uzza shin ba ku ga lata da uzza ba wa manata salifatal ukhra da kuma manatu ita ce ɗayar ta ukun ba ku gansu ba ma'ana ba ku san su ne manya-manyan gumakan da a jahiliya ake ainihin bautawa ba duba dai mu ji cikakkiyar fassara da gamsasshen bayani akan ainihin wannan aya amma sai mu komo ƙasa wurin malam abdurrahman dan hassan a cikin fatihul majid ya ce qauluhu idda malam ya ce wa qaulillahi ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manata salifata al ukhra al ayat yace ka karanta ayoyin har zuwa ƙarshen su wa kanat latu li saqif ita gunkanyar latu to ta kabilar saqif ce iyaye da kakanninsu hajjaji ibn yusuf as-saqafi da sauransu wal uzza ita kuwa uzza li quraish wannan gunkanya ce ta quraishawa kakanninsu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da su abubakar da siddiq wa bani kinana da kuma ainihin sauran kabilar bani kinana duk su din ne dai wa manatu ita kuwa ainihin wato manatu li bani hilal ta kabila ainihin bani hilal dangin su umar can dangi iyaye da kakanni na ƙauye وقال ابن هشام الإمام ابن هشام صاحب السيرة يتي كانت لهذيل آه إتا مناتو إن تاكسن تي تقبيل هذيل تي وخزاعة دكما خزاعة دم بغنغنم باب سعباني دا جونا دومن كوا ينا فتن وتقبيلا ني دا قبيلون دا سكي بوتا وننغوين شيسا إن وانا يتي misali hausawa sai wane ya ce yarabawa da inyamurai domin dukkan ukun sun yi tarayya akan wannan abin sai dai wancan ya faɗi ɗaya ne wannan ya faɗi biyu ɗin ina fatan kun gane فأما اللات إذا لا تفقر الجمهور بتخفيف التاء متي يوانشن قراء سيسك كرن تتادن دا تخفيف سيأتي أفرأيتم اللات باتارد الشدابة وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ورويس بتشديد التاء waɗannan manya cikin sahabbai da tabi'ai ibn abbasin az-zubair wato abdullahi dan zubair da mujahid da humaid da abu salih da ruwaisun su kuma dukkan su suka ce ai wajen kira'a za a karanta da ta'un su kuma haka suka rawaito daga malamansu fa'alal ula to a ƙarƙashin kira'ar farko ko riwayar farko da take cewa lata me ma'anar lata ba tare da shadda ɗin ba قال الأعمش الإمام الأعمش وني بابا مالمي cikin tabi'ai yace sammun lata min al-ilah ita latu din nan an samo sunanta ne sun saka mata ne sun yi wa Allah runto ne sunan Allah suka yi wa runto sai suka ciro daga Allahu sai suka sa Allatu daga al-ilahu wal uzza ita kuwa al uzza min al-aziz daga sunan al-aziz suka yi runto sai suka ainihin kwafo suka sa قال ابن جرير الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين يتي وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى sun tsago sunan ne daga cikin sunan Allah maɗaukakin sarki faƙalu sai suka ce allatu ita latu ɗin nan mu'annasatun minhu matantaka ce daga Allah Allah to sai a ce allanya kun fahimta yawa abin bauta to a bar bauta an fahimta ta'ala Allahu an qaulihim Allah ya fi karfin wannan bakar magana ta su ruwan kabira fin karfi ko mai girma Allah ya ya daukaku ya fi karfin wannan ma'ana Allah ya fi karfin daga sunan shi ayi runto a sawa wani wannan sunan ko an yi haka ma'ana da cancantar da sunan Allah ya dauka ba a gutsuro ko miskala zarratin an sa wancan ba sunan kawai aka riginginto aka sa jama'a mun gane wannan da kyau ko qala imamu ibnu jaririn yace وكذا الأزة هكذا أزة من العزيز an ciro ta daga al'aziz ne to daga wannan sunan suka ainihin fusgo nan ma wa qala ibn kathir al-imam ibn kathir ad-dimashqi yanzu ba abin da ake nufi ba wai daga nan zaka ce sadaqallahu al-azim baka je kai nadi ka ci gaba da wa'azi yanzu ce maka ake zaka je duk waɗannan malaman da ake maganganun nan ka je ka binciki maganganun ka je ka jiyo su daga tushen su ka je ka ɗauki tafsirin ibnu jarir na tabari ka ɗauki ibnu kasirin to daga nan kuma duk wani tafsiri da ka sani sai ka je kai ta faɗaɗawa haka ake yin bincike da haka ake zama malami ba zama za ka yi sai ran da malamin ka ya kawo ka nan ba littattafai nau'i biyu ne akwai littattafai na darasi akwai littattafai na bincike littattafan darasi su ne bulugul marab riyadu salihina da makamantansu littattafai na bincike fa su ne irin su sahihul bukhari da makamantansu amma indal mutaakhirina walakin indal qudama'u bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da muwaffa duk waɗannan littafan darasi ne duk koyon karatu ake da su amma da mutane suka lalace yanzu samun wanda ya koyi bulugul maram daga farko har ƙarshe ya sauke da wahala sai dai buɗo ina ne ma inda aka ce kaza nan yake so a biya mai to da ya ga an karanta mai kafa shi na rawa sai tashi da gudu je naɗi sai a fara muƙabala don dama iyakar nan yake bukata amma ƙudama suna zama ne minal jildati ilal jilda tun daga wannan bango sai an sauke masa har zuwa wannan bango al'imamu ibnu hajar ne al'asqalani mai blogul mara ya ce ya koyi karatun littafin mu'jamus sagir na al'imamu tabarani daga azahar zuwa la'asar ya sauka ya ninka blogul maram kuma biyu daga azahar zuwa la'asar ya khatima shi ya sauka ya fara karatun ya sauki su da gaske suke ma'ana su suna rayuwa ne don su karatun kai ko kana rayuwa ne dan ka rayu tsautsayi ne yake kai ka kai karatu in baka da abin yi sai ka ce to bari ka dan je kai karatu wa qala ibn kathir al imam ibn kathir al dimashqi yace allatu kanat sakhratan bayda'a manqushatan alaiha baitun bi ta'ifi lahu astarun wa sadna wane mutum ita wannan ainihin latu din nan kanat sakhratan dutse ce ma'ana tana kan wani dutse ne bai ba wani farin dutse mankushatan alaiha wanda aka yi aini wato mankusha wadda an yi zane an zazzana ko hotuna ko an yi mata ado alaiha baitun akan wannan dutsen mai ado din nan fari to sai aka yi daki bi ta'if a ta'if lahu astarun shi dakin yana da labule wa sadana kuma yana da masu hidima وحوله فناء معظم عند أهل الطائف akewaye da wannan ɗaki kuma akwai wani fili wanda yake da filin da ɗakin abaiban girmamawa ne a wurin mutanen fa'if su ne sakifawa kenan kun fahimta jama'a falalan dutse fa kenan ko falalan dutse fari mai zane haka sai aka yi ɗaki sai aka kewaye ɗakin da labule ba labule irin wannan na kofa ba a'a labulan aka sa aka yi rawun ya kewaye ɗakin ba za ka ga bangon ɗakin ba sai dai ka ga labulan to akwai kuma masu hidima akwai karti zauna gari banza waɗanda za su zauna su suke hidima jama'a mun gane wannan karatu in kana son ka gan shi a aikace ka da kabarin shehu usman yake haka za da kabarin shehu usmanu an yi ɗaki an zo an kewaye da kyalle haka kore haka nan ma ga wasu ƙarti nan zaune gari banza shi yasa kullum muke auna maka abubuwan da ake karantawa da menene waƙi'i don kai kaka faɗa shirka don ba haka wannan karatun duk sai a rinka nuna maka ai abu ne da ya faru da arnan yanzu sun fi arnan da sannan arnan da ke cikin musulunci sun fi arnan da ke wajen musulunci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a ya kamata ka san wannan domin shirka za ta yi fata-fata da wannan al'ummar inda ma ba za ta yi galaba a kanta ba ne shi yasa malamai baki ɗaya in suka tashi za su yi rubutu abu mafi girma a wurinsu shine a yi rubutu akan tauhidi ko kuma gaba ɗaya a ɗibo ta a yi magana akan aƙida amma tauhidi shi ya fi damun mutane saboda shine za a gyara ka tas a haɗa ka da Allah in ya son ka karanci tauhidi kuma ka tafi ka je ka shiga rigingimin malamai wannan kuma aqida kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka waɗannan irin abubuwan da kake ji ake kwatantawa ai dutse ne ai ɗaki ne da labule da wasu katti suna nan suna hidima ana girmama wurin a wurin mutanen ba'if sai a ce kwatankwacin yadda yake yanzu a hubbaran shehu ko kuma a hubbaran malamin shi malam jibril da yake ainihin a can kasar nijar wanda har shehu yake cewa in kila fiya bi husni ranni ma kila fa maujatun ana min amwaji jibrila ma'ana shi almajirin malam jibril ne malam jibril wani babban malami ne wanda ya iya qur'ani ya iya hadisi da ya tashi sai ya bata sai ya zama khawariji ya zo yana faɗa da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shehu usman ya rubuta littattafai ya mishi rabbi kaca kaca abdullahi gwandu ya wake wake lalata wannan mutum shikenan suka yi baran bara to shi ma wannan mutum yana nan kabarin shi a Nijar a yanzu an yi irin wannan kafircin ana yin shirka a wurin wa hum saqifun mutanen fa'is din nan da suke wannan hidima suke bauta su ne saqifawa wa man tabi'aha da kabilun da suke biye da su kowace kabila babba ya za ku ga akwai wasu kabilu da ke biye da su ko yanzu in ka taho nan aka ce hausa a arewa a ƙarƙashin hausa akwai wasu kabilu da ke biye da su za ka ga hatta arnan su sai ka ga kuma suna al'adun hausawa in ka koma ka samu yarabawa a yammaci sai ka ga su ne manya sai da a ƙarƙashin su akwai wasu kabilu waɗanda suna nan suna biye da su in ka koma ka kalli inyamurai a can gabas sai ka ga a ƙarƙashin su akwai wasu ƙananan kabilu to haka nan mutanen saƙif da waɗanda ke biye da su yastakhiruna bihi suna alfahari da wannan gunki alaman adahum ga duk wanda ba su ba min ahya'il arab daga cikin ainihin kabilun larabawa amma ba da quraishin bayan quraisha don su quraishawa ko a jahiliya ba wanda ya fi su don haka da Allah ya tashi turo annabi sallallahu alaihi wasallam sai turo shi a cikin fifitattun fifitattun fifitattu shi kuma ya mai da shi fifitaccen fifitacce ya fi kowa da haka in ka cewa annabi habibu mun taɓa faɗi ka rage mai daraja sai dai ka ce mishi khalilu to Allah ba shi da wani masoyi sama da khalil dan haka yace wattakhadha Allahu Ibrahima khalila sai kuma yace inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahima khalila dan haka matsayin hulla ya fi matsayin ainihin mahabba to manzon Allah ba habibullahi bane abin ba suna bane da kai kake dauka kake sa danka habibullahi khalilullahi mukami ne kamar general ne na soja da captain kawai shi kenan don na yi sha'awa sai ce sunan ɗana major sojoji za su yadda ko sunan ɗana general mukami ne habibullahi da kaji ana cewa ba wai suna ba ne mukami ne khalilullahi haka to sai Allah ya ɗauki ibrahim matsayin khalilur rahman shi ma annabi sai aka bashi wannan matsayin don haka da mai aqidatu tahawiyya ya zo yake cewa manzon Allah habibullahi nan da nan malamai masu sharhi sai suka yi ca a kan suka ce ka rage wa annabi daraja kai kuskure annabi ba habibullahi bane khalilullahi ne dan mukami ne ba suna bane da suna ne ba komai sunan mutum abdullahi in kace mai dan asaba gaskiya ne tun da ran asabar aka haife shi ko kuwa suna ne wannan na rana ko na yanka ko na wane ne amma dai suna amma matsayi to annabi ba habibullahi bane khalilullahi ne shi yasa ka gane wannan ka je ka karanta sharhin aqidatut tahawiyya Allah ya shiryar da mu jama'a mun gane wannan da kyau ko to in dai ba ƙuraishawa ba ƙuraishawa su ne a jahiliya za ka ga hatta waka in aka sai an zo an kawo ta wurin zuhair zuhair ya shekara guda yana duba maka waƙar ka a tantance ta dan in ka je kasuwa ka yi ta ranar cin kasuwar waƙoƙi a ce ai har zuhair ya sa hannu wai ba ƙuraishe ne sai da ƙuraisha suka sa hannu tukuna sannan aka yi approving قال ابن هشام ابن هشام من لتاف سيرة كينان كو ابن هشام شيني أصلي سيرة shi ibn ishaq asali ya ruwaito ta ne da yawancin mutane amma ba su san wannan ba sai ta koma ana danganta ta gare shi kwatan kuce yadda ake cewa riwayar warshi yo warshi ne ya tsaya ya tsago ta dakonta ya riwaya yake yi to haka littafin sira da ake cewa na ibn ishaq ai riwayar ibn ishaq daga ibn hisham ibn hisham ya rubuta ta ibn ishaq ya ruwaito ta yace fa ba'atha Allah fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-mughirata ibn shu'ba fahadamaha sai manzon Allah ya tura mughiratu dan shu'ba ya je rusa ta wa harraqaha bin nari kuma ya kona ta da wuta abin da yasa sakifawa kamar yadda ka ji gagararrun mutane ne in ba quraisha ba ba sa daga kowa hula to yanzu gashi za an zo tauhidi za a rugurguza wannan gunki nasu to fa sai an samu gagararre idan ba gagararre ba ba wanda zai iya dan haka mughiratu bin shu'ba a jahiliya gagararren dan fashi ne dan fashi ne mai lasisi shi in zai maka fashi ba wai zuwa zai yana kwana kwana ba zai aiko maka ne yau muna nan zuwa don haka inda wani sulhu da zaka yi sai ka aiko da raƙuma ko shanu ranka ya dade ayi hakuri a wuce a sulhu dan fashi ne gagararren dan fashi jama'a mun gane wannan da kyau mughiratu bin shu'ba sanda yake maguzanci to da ya dawo ya tuba ya bar waɗannan abubuwa ya zo ya musulunta to yau ga wani aiki na gagara yanzu a ce jama'a waye zai iya zuwa ya je ya rushe white house very good jama'a mun gane sai an samu wanda tura suke shakka ka tabbatar ko a filin titin new york aka ce ga osama na gudu kowa gudu zai yi to mugiratu bin shuba a jahiliya matsayin tsoron shi da ake kenan saboda gagararren mutum ne in ya je kama mutum ya kashe shi ya kashe kowa ya kwashe dukiya ya yi gaba to saboda haka yau ya musulunta to kuma ga inda zai hidima ke dan haka zaka ji duk irin waɗannan gagararrun su annabi ya tura wajen rusa waɗannan gumakan zaka ji ba da daɗaya ba Khalid ibn Walid shi ma wani gagararre ne a jahiliya da irin su wane ne ibnu wane ne Umair Umair ibn Mus'ab ne kowa da ake cewa shaytanul jahiliya hawarin islam haka ake mai kirari fa shi shaitani ne a jahiliya in dai sharri ne to aka zo kansa umar to sai dai a yi sujuda kuma sai lokacin da aka tada fitinar muawiya da ainihin ali da yana goyon bayan mu a aliyu ya ce wannan yaro wannan yaro muawiya da ke mana rashin kunya wallahi ba dan musulunci ba ya ce da sai na yi mishi sharrin da duk musulunci duk laraba ma ba za su iya ɗauka ba saboda shi tsohon masharranci ne tun a jahiliya to da ya faɗa haka sai faɗi ya sujuda ya ce musulunci ake yanzu ba sharri ko to sai yasa irin waɗannan yan tauri da suka musulunta duk ko adana su suna da rana ai kwarai da gaske duk suna da rana kwarai da gaske wa ala thaniya amma a karkashin riwaya ta biyu wadda ake tashdidin ta din nan qala ibn abbas ibn abbas yace kana rajulan yaluttu a karkashin riwaya da take shadda da ta yace wani mutum ne ya luttu sawiqa lil hajj wanda yake kwaba gari yake tuka gari ga ainihin alhazai kama masu zuwa aikin hajji falamma mata yayin da wannan mutum ya rasu aka ce yana tara kuɗi ne zai siyo gari yana shanyawa yana gyara shi akan wannan dutse ya zo yana ciyar da masu zuwa aikin hajji tun a jahiliya to da ya mutu aka fo ala kabrihi sai kuma suka dukufa akan kabarin sai aka hau bauta ذكره البخاري امام البخاري ان بچي wannan a cikin sahihul bukhari kenan قال ابن عباس ابن عباس yace to kaga yanzu maganar malami kenan sai yace ذكره البخاري amma ba malami bane sai yace rawahu al-bukhari sai malaman hadisi su ci kwalashi yanzu nan yace rawahu al-bukhari aina al-isnad yadda kaji haka haka bukhari ya rawaito ce kana rajulan yaluttu bai kawo isnadi ba mu'allaq ne to ba za ka ce rawahu ba sai dai ka ce zakarahul bukhari ko allakahul bukhari ko rawahul bukhari ta'alikan amma in ka ce rawahu kai shi ko akhrajahul bukhari yanzu na malaman hadisi sai su ta sauke maka arado daka qala ibn abbas ibn abbas yace kana yabi'u sawiqa was-samana inda fakhratin wannan mutum ya kasance yana siyar da gari da kuma man shanu a wurin wani falalan dutse wa yasla'uhu alaiha yana ainihin shanya wannan gari yana shimfidawa kamar in zai siyar din yana shimfida yana shanyawa akan dutsen falamma mata zalika rajulu yayin da wannan mutumin ya mutu abadat sakifun tilka sakhara sai su sakifa suka dawo suna bauta wannan dutsen da wannan mutum yake aikin a kai izaman li sahibi sawiq wai dan girmama shi wanda ke shanya garin kaji duk neman tabarruki ne wannan wa an mujahidin daga mujahid nahwahu shi ma an samu irin wannan magana wa qala sai ainihin shi mai fadar wannan magana yace wato shi a mujahid kenan falamma mata abaduhu da mutumin ya mutu sai suka koma suna bauta mishi rawahu sa'id ibn mansur al-imam sa'id ibn mansur ya ruwaito wannan littafin sa'id ibn mansur littafi ne ya kai wajen mujalladi goma sha an fara buga shi an buga mujalladi takwas zuwa yanzu sauran kuma ana can ana aikin fitar da shi insha Allah sunan shi sunan kamar yadda kaga Abu Dawud haka yake wa kaza rawa ibn Abi Hatim haka al-Imam ibn Abi Hatim ya ruwaito a cikin kitabu tafsir kenan ba a cikin jarh wa ta'dil ba an ibn Abbas daga ibn Abbas annahum abaduhu cewa sai suka dawo suna bauta mishi wa bi nahwi hadha qala jama'atun min ahli al-ilm irin wannan maganar haka malamai masu ilimi suka faɗi cewa da wannan bawan Allah ya rasu mai kyautatawa al'umma sai kuma jama'a sai suka da suna bauta mishi saboda da yana alheri a wannan gurin ma'ana daga fara bauta mishi fara bauta wa gurin sai kuma ta juye aka koma ana bauta mishi kamar yadda zaka zo ka ji gashi malam abdurrahman yace qultu ni malam abdurrahman sai nace la munafa bainal qawlaini babu sabani tsakanin zantukan guda biyu fa innahum abadus sakhara domin sun fara bauta wa dutsen ne wal qabra da kuma kabarin ta'alihan wa ta'ziman domin ainihin allantar da shi da kuma girmama shi wali misli hadha bunyatil mashahid to sai malam zai hada maka da da yanzu kenan yace to kaga wannan dalilin da kake gani saboda wannan mutum ne alheri ne salihi ne a wurin su mutumin kirki ko aka koma ana bauta a wurin da yake aka koma ana bauta mishi ko sai yace saboda haka ne kaga an gina al-mashahid al-mashahid ma'ana hubbare hubbare kalmar hubbara dai ba hausa bace a zahiri finlanci ce domin galibin ka ji rai rai rai rai wuri to ma'ana wuri wanda yake mai daraja ko kabari mai daraja amma galibi ma'anarta haka fulanin suka ce malamai daga cikinsu an aka ce hubbare ai wuri mai daraja wuri mai alfarma to sai aka zo ana gina irin waɗannan hubbare hubbare wal kibab da kuma kubbobi kubba da ake kaga an yi dan boto haka kamar yadda ake dalar gyada ta Kano irin ta da ga irin suna a ƙasar Masar yanzu kabarin Fir'auna haka yake kabarin Fir'auna dogo an ɗora an ɗora an ɗora kamar yadda kaga ana ɗora dalar gyada da a Kano haka kabarin Imam Shafi'i da sauran malamai duk da suka rasu duk haka suka shiga cikin wannan bala'i shine ake kira ainihin kubba alal qubur ake gina irin wannan kubba da kuma hubbare hubbare akan kaburbuka wa tukhizat awsanan sai kuma aka dauke su aka mayar da su gumaka ai a cikin hadisi annabi da kanshi ya rinka cewa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu Allah karka mai da kabari na ya zama gunki ashe yana yiwuwa kenan a iya bauta a kabari ko jama'a kuna fahimtar yadda ake hada abubuwa don wani zai ce ai ba bauta suke ba yo me suke yi yayin da mutum ya durƙusa ya ce wannan kabarin shehiwa ne shehi ban taɓa haihuwa ba shehi jali na ya karye misali yanzu ga wa yake kawo kuka idan ga Allah yake kawo kuka babu alakar sai ya zo wannan guri idan ko ya zo wannan wuri galibi ko da Allah yake gaya wa bukatar shi a wurin to haramun ne balle a gaba ɗaya masu irin wannan suna mantawa da Allah ne shehin kawai ake gaya bukatar kai tsaye alhamdulillah mun fa anan Najeriya fa jama'a alhamdulillah waɗannan matasa da suka taso shekaru talatin da suka wuce su bawa mai shinkafa su yusuf sambo su wane ne su waɗannan matasa a lokacin da ba su wuce shekara ashirin shekara sha takwas shekara ashirin da biyar su suka tashi suka ceci ƙasar nan daga afkawa cikin wannan bala'i to shi yasa matattun cikin su irin su Abubakar Mahmudu Gumi irin su bawa mai shinkafa sai mu ce Allah ya gafarta musu masu ran kuma da suka fara tangal tangal wallahi tarfa garin su nono ya tsaya jama'a musulmi mun gane wannan da kyau amma wallahi tallahi ba karamin tauhidi ne ya shigo Najeriya ba kuma ba karamin alheri ka tafi nan kasar Sudan ka je ka gani ka je ka ga Larabawa yadda za ka ga Balarabi ya zauna a kabari kai tsaye yake cewa shehi ban taba haihuwa ba ka taimake ni wana ya zo ka bashi ni mai nai na zo so nawa nayi sadaka nayi shehi baka bani ba ka je Sudan ka gani nan nan kurkusa ɗan uwanka ne tikari bakin fata Allah ya kiyaye wa fihi bayanu anna ahlal jahiliya kanu ya'buduna as-salihin wal asnam wannan yana nuna cewa mutanen jahiliya maguzawa suna bauta wa salihai kuma suna bauta gumaka wa ammal uzza to jama'a kun ji yadda aka kare da me da lata kun ji yadda aka kare da lata mughiratu bin shu'ba aka tura ya ji ainihin ya gama da ita wa ammal uzza ita kuwa uzza qala ibn jarir al imam ibn jarir at-tabari yace kanat shajaratan alaiha bina'un wa astarun bi nakhla ai ita wata bishiya ce wadda akwai gini a wurin sannan kuma ginin da aka yi daki sai aka kewaye da labule bi nakhla awadin nakhla baina makkata wa ta'if a tsakanin makka da ta'if kanat quraishun quraishawa sun kasance yu'azzimunaha suna girmama ainihin gunkin jama'a mun gane wannan da kyau ko quraishawa wannan gunkin na quraishawa ne kama kala abu sufiyan bari ka ji wani tsohon ba maguje kafin ya musulunta abu sufiyana sannan yana maguzanci yau ma uhudin a ranar uhudin bari ka ji abin da ya ce ya ce lanal uzza wala uzza lakum kai da jin wannan magana irin ta maguzawa ce mu ce da uzza ko ku ba ku da uzza asalin wannan a hadisi imamul bukhari ya ruwaito shi malam zaka je tahrijin shi amma asalin hadisin riwayar bukhari ce ranar da aka yi yakin uhudu su kafirai kullum Allah Allah su su ga sun kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sun kashe abubakar sun kashe umar sun manya manyan sahabbai to tan da aka yaƙi aka ainihin kammala kamar yadda tarihin yaƙi ya nuna da farko musulmi ne ke da nasara annabi ya ba su umarni suka yi kuskure suka saba wannan umarni kafirai suka juyo suka karkashe har mutum saba'in to cikin waɗanda aka kashe sai abu sufyan ya fara tsammanin akwai annabi da abubakar da umar sai ce a samma muhammadun Muhammadu na nan da rai sai annabi ya ce wa sahabbai fala tujibuhu kar ku bashi ansa ku yi shiru ku yi shiru ma'ana yanzu siyasa za a yi asamma ibn abi quhafa abubakar na da rai yace ku yi shiru ku yi shiru asamma ibn al-khattab umar na da rai annabi yace ku yi shiru sai abu sufyan yace amma haula faqad qadaina alaihi waɗannan mun gama da su sai murna sai annabi yace ala tujibuhu ba za ku amsa mishi ba kuma tunda ya faɗa haka suka ce to me za mu ce ya ce ku ce waɗan abin da ke ɓata maka nan yana nan da rai sai suka buɗe baki suna faɗi shine sai ce nanan uzza ai dai muna da uzza wala uzza lakum ba ku da uzza kaga wannan magana ce irin ta arna fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce qulu ku ce Allahu maulana Allah ne mai gidanmu Allah ne majibincin al'amarinmu wala maula lakum ko ba ku da majibincin al'amari kaga nan tsabar siyasa ce ake yi jama'a mun gane wannan da kyau shi yasa idan kafirai suka ce kaza kar ku yi shiru ku je jarida kuma ku ce kaza ku je BBC ku je gidan rediyo ku buga takaddu ku manna ko waɗanne kwanoni wannan siyasa ce tuntuni ake yi amma a yi magana a kan ku sai ku ce sadakallahu azim an ce wanda ya haƙuri sata'ati ayyamu sabrin sata'ati ayyamu bala'in ayyamu bala'in wani irin ayyamu duk wanda ya magana ku bashi ansa tunda wannan demokuraɗiyyar musulunci ce ma'ana siyasar musulunci ce abin da suke so su yawaita surutu a kanku su je makaranta su kafa signboard su liƙa bana a nan su manna posta a nan kuma duk ku je ku samu ku makala ku manna ku makala wannan kwana ku kafa nan ku je duka tunda abin siyasa ce yau yan siyasa nan ba da haka suke raunana mutane ba idan wane ya bugo posta talatin in kai ka taso sai ka bugo dubu uku sai ka zo duka cika garin duk wanda ya shigo sai ya ce kai ai wannan ya gama ya ce duk posta ce ku to wannan duk siyasa ce irin ta musulunci ga ta kuna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana shirye da sahabbai zuwa gare ta malam sai ce warawan nasa'i wa ibn mardawiya an abi tufaili qala al imam an-nasa'i da ibn mardawiya ya sun ruwaito daga ainihin abu tufaili sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa lamma fataha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama makka yayin da annabi ya ci makka da yaƙi ba asa khalid ibn al-walid sai ya aika khalid dan walid ila nakhlatin zuwa ga wadin nakhla shine inda wannan ainihin uzza take wa kanat bihal uzza a can uzza take kun ga dama khalid dan makka ne haka ake so duk wasu fitsararin anguwarku da suka gane sunna ku ja su jika su iya karatu su iya sunna amma barandamin shi sai ka ce kar ya yadda barandamin amma layin da ke ciki ya cire guru ya cire amma barandamin da duk wani kulki da yake da shi ya aje akwai akwai ranar da zai yi aiki haka ake yi jama'a in ba ku iya ba sai ku ce a'a sai a ce ya aje akwai ranar da za su yi aiki wa kanat ala salasi samaratin wannan gunki ainihin uzza tana ainihin kan wasu gawanni ne wato akwai gawo bishiyar gawo ita ce samara to akwai guda uku a wurin faqata as-samarat da Khalid ya je sai ya daddatse duk waɗannan bishiyoyin gawo wa hadamal bait ya rugurguza ɗakin allazi kana alaiha wanda ainihin waɗannan bishiyoyin gawo suke akai ba wai ana cewa ne bishiyoyin gawon ko suna kan ɗakin ko ɗakin yana a'a in aka zo aka ɗakin bishiyoyin na wurin shine sai ka ji kamar an ce yana kan gawon ko makamantan haka ma'ana bishiyoyin suna wurin ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره sai je gaya wa annabi cewa ya gama wannan aiki Khalid bin Walid kenan wani gwarzon saurayi ne subhanallahi Abubakar sai da yawa matan duniya gori Abubakar ko Umar ya ce har yanzu mata sun kasa su haifan ma duniya irin Khalid bin Walid baya gudu baya ja da baya annabi da kanshi ya sa mishi saifun lahi almaslul saifun min suyufin lahi yaƙi aka tafi ƙasar Italy turawa aka tura musu da wasiƙa annabi ya tura musu da wasiƙa suka yaga wasiƙar suka kashe ɗan aikin annabi ya ce to turawa sun ci amana turawan Italy Rome inda pop yake yanzu nan da nan aka tashi rundunonin yaƙi aka sa Abdullahi ɗan Rawaha Zaidu ɗan Harisa Ja'far waɗannan mutane uku su ne kwamandoji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an kashe Zaidu abdullahi dan rawaha ya karbi tuta idan an kashe abdullahi dan rawaha sai ainihin ja'far ya karbi tuta sai ja'far ya tsalle ya ce ya za a sa zaidu yana sama da ni manzo Allah ya ce ka je haka na hukunta kai fatan alheri so zama hanya suka tafi sai aka rinka yi wa manzon Allah ana nuna mishi ma'ana ba fa over the satellite ba sam wannan over the mu'jiza kawai haka zaka ji ma'ana manzon Allah yana zaune ba talbijin ba ba talhon ba ba dish ba ba komai ba sai Allah ya rinka nuna mai ɗaya bayan ɗaya cewa cikin kwamandoji na yanzu an kashe wani ya zo ya zauna a kan mimbari yana kallo yana baiwa sahabbai labari ba wata waya da aka jona ba wutan lantarki wannan tsabar mu'ujiza ce jama'a mun gane sai ce an kashe wani yanzu ku ce Allah ya gafarta mai suka ce Allah ya gafarta mai an kashe wani an kashe wani yace to wannan an gama da kwamandoji na gaba daya sai ce amma ga wani gwarzon saurayi can ya dauka baya ja da baya sai yayi nasara takobi ne daga cikin takubban Allah Khalid bin al-Walid ke saboda jarumtaka shi ta bayyana ga annabi a ran da yawa annabi dameji shine ranar yakin Uhud har kafiran Makka sun ruga da gudu sun tafi sun je bayan dutsen Uhud sai Khalid din nan yace kun ga kuwa mu koma yanzu haka sun fara ɗiban dukiyar mu sai mu bi ta bayan mu sassare su saboda jarumtaka ka da ku amma baka yadda ka gudu ka koma gida yau ka koma ka cewa amarya ka me suna dawowa ku sai suka samu sahabbai sun fara ɗiban dukiya nan da nan suka diramu sai da suka kashe wa annabi sahabbai saba'in sallallahu alaihi wa alihi wasallam to Khalid bin Walid kenan jama'a to irin waɗannan yanzu muna nan da su a cikin yan tauri akwai ƙaura akwai wane duk suna nan yan tauri ne duk ku je ku yi musu wa'azi su karɓi sunna su bar wannan shan rubutu su bar shan wannan tsini a cire guru da laya amma wannan katon ainihin kulki nashi da sandar shi da takobin shi da kaza da to duk ya adana su akwai ranar da za su yi amfani a zo a koya mishi qur'ani a koya mishi hadisi ya bi musulunci to ran da ta rikice sai a ce to kaura ya faga ranar ku ce gaba ba ranar liman bace jama'a mun gane wannan da kyau ko yawwa kowa yana da amfani jama'a saboda haka Khalid ibn al-Walid kenan Allah ya kara mishi yarda shine da ya zo mutuwa aka ce ya fashe da kuka zai mutu akan tabarma ya ce Allah wadarar rago ya ce ka duba sara da suka a jikina wajen guda tamanin tabo wajen tamanin a jikin shi ya ce amma duk surkukin da na shiga yau gashi zan yi mutuwa irin ta tsohuwa mai sai da gyada akan tabarma yau mai amfanin tsoro duk ka gama jin tsoron ka in Allah ya yi ba yadda za ka yi a wurin yaƙi za a kashe ka a wurin yaƙi za a kashe ka duka gama jin tsoron ka akwai ta tsohuwa nan a muciya wajen shekaru talatin da suka wuce ba ta shiga mota yarwar sunanta kun san tsautsayi ta baro kofar gidan iya an yi ruwa da magariba kawai mota tana kwashe ta shi kenan farar ɗaya ta mutu ba ta taɓa shiga mota ba saboda tsoron mota to kaga sai mota ta kashe ta kuma to shi ne Khalid ya ce Allah wadaran matsoraci ma'ana idan kai matsoraci ne ta abin da kake tsoro ɗin nan ta nan kuma za ka mutu jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka ka daina jin tsoron mutuwa ba lallai ne wurin jihadi sabubban mutuwa suna da yawa kamar yadda mawaki yake cewa menene wal mautu rahatun kaza kaza kaza gashi nan ne Allah ya shirye da mu saboda haka sai zo ya ga annabi cewa ya gama da wannan gunki wa qala sai annabi ya ce irji kuma fa innaka lan tasna shay'an baka aikata komai ba faraja Khalidu sai Khalid ya koma falamma absarathu sadanatu da masu hidimar wannan gunki suka hange shi am'anu fil jabali sai suka tafi suka ɓoye suka fake a cikin dutsen wa hum yaquluna suna cewa ya uzza ya uzza ya ke uzza ya ke uzza fa'ataha khalid duk da suna faɗin haka shi khalid bai san fa me ke ciki ba akwai wata shedaniyar aljana ne ashe a ciki da ke rikida ta zama mace su da ke yin hidima a wurin sun san da ita sai suka fara kiranta suka fara kiranta fa'ataha khalid sai Khalid je wurin ita Uzza din ita gunkanyar da ake cewa Uzza din amma ashe su suna nufin da Uzza wannan shedaniyar da suke ganin tana fitowa fa idza ra'atun uryana sai ga wata mace ta fito tsirara nashiratan sha'raha ta ainihin baje kanta kanta a tsefe haka a baje kamar yadda kake ganin kan mahaukaciya tahsilu turaba ala ra'siha tana iban kasa tana zubawa kanta fa amma ha bisaifi sai Khalid ya tinkare ta da takobi faqatalaha sai kashe ta kun gani kun ga gashi wata aljana ce wata shedaniya ce a ciki su suna kiranta gashi ta fito shi yasa an ka zama jarumi kai ma zaka iya kashe aljani yanzu yo menene nan hanyar Kano da kake gani wannan dual carriage din nan akwai lokacin da aka zo za a yi hanya aka rasa yadda za a kafa wata gada nan ga nan wannan gadan in ka haura ta wuce tashar yari ko ina ne suke ci da suke shanya albasa ne ko tafannuwa ko menene gashi nan kun kuma kofa yawa kofa wannan gada ga ta nan da jirgin ya biya abin nan aka zo aka yi juyin duniya wata bishiya a sare ta da an ture ta kai sai ta koma ta zauna da an ture ta sai ta koma ta zauna kawai wani bature shi ba abin da ya shafe shi kawai zo da gajeren wandon shi da yan shat ya busa taba kawai da ya fito ya hau kan katafila shikenan da ya burgagi bishiyar nan suka yi dawa gaba daya malam ya je watsar kawai shikenan sai ga wata mata ta fito ta yi ihu kawai ta yi dawa annan nan nan wannan gadar da kake haiwa kana fari shine maza ake so jama'a ibn al-qayyim a cikin at-tibb an ma ya faɗi ba wanda zai iya harkar kora ko fitar da aljani da izinin Allah sai da qur'ani sai kuma da karfin zuciya idan kai rago ne yo ka zo kana yin ruqya kawai an ce bash ka ce waye an ce aljani ne sarkin aljani ka hau mace an gama da kai ai dakewa za ka yi ai aljanu ba abin tsoro bane ya dan yanzu kawai ka shiga mota da mutum kawai kana cikin tafiya ya rage maka hanya sai kawai ya dube ka yace a duba aljanu ne zai ka ce sai ne muje da Allah ka kai mu mutiya ka sauke ni kawai shikenan sai hau jin tsoron ka ya kamata ka gane aljanu kamar maciji ne macijin ya tunkaro ka kai ma ka tunkare shi sai ya koma yo abin ba barazana ba ce yo amma kai kawai sai ka zama rago kawai ka ce wayyo Allah ka juya shikenan sai bi ka turmishi ya ce an kwaso shi ba hannu ba kafa ita rukuya mala ana fitar maka da aljanu dubu sittin eh ba haka masu rukuya suke ba ce an fitar da aljanu dubu sittin sun maraja ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa akhbarahu sai khalid ya koma ya baiwa annabi labari fa qala sai annabi ya ce tilkal uzza wannan ita ce uzza din haƙiƙanin uzza din qultu ni malam abdurrahman dan hasan mai littafi sai na ce kullu hadha wa ma huwa a'zamu minhu yaqa'u fi hadhihi al-azmina duk waɗannan abubuwan da ka ji mushrikan can suna yi to da ma abin da ya fi haka girma yana faruwa a waɗannan zamunan inda dara'ihil amwat a wurin kaburbukan matattu wa fil mashahidi haka kuma a wurin hubbara hubbari jama'a kun ji ƙarshen uzza kenan Khalid ya gama da ita sai me sai manatu wa amma manatu ita kuwa manatu fakanat bil mushallal inda qudaydin tana nan a wani wuri da ake kira mushallal a inda qudayd take ma'ana wuri ne aka sake faɗin wani wurin kuma a wurin jama'a mun gane kamar kai nan da kake zaria sai a ce maka akubanni akubannin kuma a bakera ce misali baina makka wal madina tsakanin makka da madina wa kanat khuza'atu wal ausu wal khazraj yu'azzimunaha da kabila khuza'a da kabila ausu da khazraj mutanen madina su jabir da su kakannin su anas da sauransu sun kasance suna girmama waɗannan gumaka wa yahilluna منها للحج حتى البيا سني سني متى تلبية لبيك اللهم لبيك كنا لبيك يا عزة مثالي وأصل اشتقاقها أصل إن دعك تابو سننتا من اسم الله المنان دعك سنن الله المنان مبيوة أنغاني وكيلا أما وتفضل بك أن تابو سننتا لكثرة ما يمنى سبو دا يوم بيوة دا أكي أولن أي راكو سبو دا يوم بيوة جني baikon jini zubar da jini da ake inda haminat dima'i saboda yawan yanka dabbobi da ake a wurin litabarruki biha saboda neman albarka da ita ana yawan yankan dabbobi a wurin jama'a kun ga kun ga asalin wannan gunkanyar kenan alman manatu din قال البخاري رحمه الله في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها بخاري أتكين حديث دي رويتو بدغ عروة دغ عائشة الله يقارى متى يرداتتي إنها صنم بين مكة والمدينة ونقنكي ندكي سكان مكة دا مدينة قال ابن هشام ابن هشام يتي فبعث الله فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا جماعة كنجفا سيسا دوكيفا أكي أي كيفا معناه da alima da rai wallahi ƙarya amerika take ta shiga iraki ƙarya suke wallahi domin rinduna sun taho za su shiga kufa sai na ali ya hana su ali ga danga kusan yaƙi ali haidara baban hassan da husaini angon zara fatima fahadamaha sai aka tura sayyidina ali amal fatihi a shekarar da aka yi fatihu makka aliyu ya je rugurguza ta ran mun kawo tarihin ai aliyu inda ya buga da amr bin wud ko wani bakin bush yawa fa ma'anar aya kama qala al-qurtubi ma'anar wannan aya da take cewa a fara'aitumul lata wal uzza to ne ma'anarta ga ma'anarta a karkashin yadda qurtubi ya fassara to yace anna fiha hazfan akwai dan wani abu da aka share dama larabci ya gaji wannan larabci harshe ne wanda yake mai fasaha sai a ce kum miƙe kalma ɗaya ce amma kuma har ka fahimci me aka ce kuma su larabawan sun ce kalma ɗaya ba ta isa magana kuma gata ta isar ma'ana kai miƙe ko miƙe kai izhab tafi ai anta jama'a mun gane to akwai mahzufat da muqaddarat a cikin larabci asali akwai abin da aka share taqdiruhu yadda za kaddara shi a fara'aitum hadhihi al-aliha kun ga waɗannan gumaka anafa'at aw darrat amfanarwa suke ko cutarwa suke hatta ta kuna shuraka lillahi ta'ala ta yadda har za su iya zama abokan tarayya Allah madaukakin sarki yanzu in Allah ya so ya saka maka amfani zai amfana da in Allah ya so ya saka maka cuta zai iya shin waɗannan gumakan yanzu suna yi yo irin su ne kwatankwacin waɗannan abubuwan da ake tsorata ku a yanzu a ce ai wannan dodo zai maka kaza ina tabbatar muku da cewa tsabar ƙarfin zuciya yana taimaka maka ka ƙaryata irin waɗannan abubuwa akwai wani abokinmu da sakwace ne jama'a tun farko-farkon da'awa ta sunna ya ce shi bai yadda duk wani kacau-kacau da wani laya ma suna yin wani tasiri ba sam a ce wai wane ya sha maganin wuka wane ya sha maganin duka ne kuɗi ne kuma ba wai talaka bane saboda haka ya ce duk wani ɗan tauri da ake cewa wai menene ya sha kau da bara ya sha kau da sanda ya sha menene ya ce a kawo shi sai a je a kintso wani wanda ya shirya sai a kawo hafalan shi ya ce yana daraktan finance a lokacin a sokoto ka ba talaka ba ne ya darakta na kuɗi kuma yi ko yanzu ne ka haye balle kuma wallahi ya ce ko bismillah ba ya yi shi kawai tsabar imani ne kawai ya yadda kawai wannan aikin banza ne a ce wai wuka ba malam bakar gumi ya mukabalance su sun ki duk waɗannan bakaken arna a nan ana dadara wuka ana limshe ido kuma dan ba ku da imani ne ake don rufa'ida ne rufa'ida ne sihiru tahyil ne kai da za ka ɗauki wannan wukar ka ɗau wannan layar ka rataya da gurin ka sa kai da ke da imani kana daba za ta ci ka yau ba haka ba jama'a ya aka yi annabi sallallahu alaihi wa alihi aka kirba mishi ainihin makami ya fasa mishi kokon kai ya zama mai da haƙura shi yasa shi usmanu a cikin littafin wasiqatul ikhwan ya ce ku daina shan maganin karfe da maganin kunama da na maciji ya ce bid'a ce muharrama ba kyau ka ce zaka sha maganin karfe ko maganin kunama ko maganin maciji za su ɗauko maka ce ai ba wani bane garin magani ne kawai amma wallahi shirka ne a musulunci bane ya ɗauko garin magani kana jika ka sha sai ka ɗauki kunama kana ta wasa da ita kaza kaza akwai kafirci tattare da kai ne saboda haka jama'ar musulmi ku gane wannan wallah haka yace ce haka yace tsoho na ƙarshe da aka kawo mai sai da aka je can wani ƙauye kusa da Nijar aka ce to wannan kam ya gama shahara in dai tauri ne to ba a da labarin kamar shi yace aka zo da shi tsoho yace wannan yanzu wannan in na dake shi ba zai ji ba aka ce eh yace kawai da na taɓe kawai na taɓe shi a wuya kawai sai ya zube yace kaɗan ya rage bai mutu ba kai ta abin nan kai ta salati ce to kai wani al'amarin ka to ko kai yanzu duk waɗannan mushrikan malam in kai karfin hali ba abin da za su yi maka amma nan san da muka zo muka fara wa'azi shikenan sai ka ji illahi maji malaman nan ba za ku iya da su ba wallahi wa na kai a hankali wa- nan haka suka yi ta shirka aka yi ta binne yan tumakai da yan awakai can suka je suka fasa mana famfo a kofar gida garin binne laya arna za a binne albani ya mutu an huta aka yi ta tara kuɗi a cikaki aka yi ta tara kuɗi kuma lokacin sai aka yi wani abu da yan boko ke cewa coincidence sai na saka karatun kwana biyar sai aka ce na ƙarshe yake yi na ƙarshe yake yi aka yi ta tara kuɗi aka sai bakin bunsuru aka sai rago aka binne a tsakiyar cikaji ni tsakiyar abubuwan da nake musu karatun ke nan kuma aka zo garin fasawa za a binne laya kofar gida nan kuma aka zo aka fasa mana famfo aka zo aka binne mai gadi ya faɗa mana ga fa wasu mutane ya ga da daddare sun zo suna ta kaza kaza muka tone arnan takas gashi har yanzu aljibalu jibalu dutse yana nan dutse duk arna ne ba abin da ba su iya jama'a ba irin tsafin da ba su yi mana ba wai don a ɗauka cewa su ɗin nan da suke iddi'a'in karama wai in suka cewa ne mutu yau zai mutu yau da ma kowane yan gaskiya ne sai zan Allah ba zai baku kunya ba da manzo Allah yake cewa a cikin bayan Allah akwai waɗanda in suka yi wa Allah alwashi sai Allah ya fitar da su kunya ma'ana da waliyin gaskiya zai ce wallahi ba za a sake ruwa ba sai nan da wata shida saboda Allah ya fishe shi kunya sai Allah ya ɗauke damunar sai nan da wata shida ba tsafi ba ba komai ba tsabar bin Allah ce ta sa haka to amma kai kawai cikakken zindiki da kai bakin arne malam yaushe Allah ba zai kunyata ka ba yau ba wannan da suke sawa suna shiga wuta ba duk wanda ya saka wani abu yana shiga wuta ana cewa sharifi ku ce ƙarya ike albani ya ƙaryata ka ku ɗibo gishiri ku zuba a ruwa ku ce wanka ya shiga ga fomular mun karya ta ga makarin duk wani arne da yake shiga wuta wuta ba ta cin shi ana ta tafi ana zuba kuɗi mun ce arne ne ku ɗibo gishiri ku zuba a ruwa ku ce yayi wanka in yi wankan ya zo ya shiga yana shiga wutar za ta ci shi mai ne suke shafa bari a tona asirin yau mai ne suke shafa na kunkuru kitsan kunkuru ko kai ka shafa kitsan kunkuru wuta ba za ta ci ka ba hanya ta ɗaya kenan hanya ta biyu kuma akwai laya ce da ake matsalawa shirka ce in wannan laya ce karanta ayatul kursi a ruwa je wanka da ita in wannan man ne a je a zuba gishiri a ruwa wanka shikenan ya je ya shiga ku gani tun zai babbake arne Allah ya shiryar da mu to jama'a musulmi kun ji wannan Allah ya shiryar da mu to sai mu koma saman littafi kitabut tauhidi allazi huwa haqqullahi alal ibadi imamud da'wa sai bayan da ya kawo wannan aya kuma sai ya ce an abi waqidin al-laisi daga sahabi abu waqidin al-laisi qala abu waqid yace kharajna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa sallama ila hunain mun fita zuwa ainihin hunain hunain din wuri ne da aka je aka yi yaki inda Allah yake cewa wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a ranar yakin hunaini a ran nan sahabbai suka juya dama da hagu gaba da baya suka ga suna da yawa sai suka ce haba in dai yawa na amfani ai yau ba za a ci mu ba sai Allah ya sa sai da kafirai suka raga-raga da su suka koro su shine aka zo ana tambaya abubakar kowa ya gudu abubakar ya ce kowa ya gudu aka ce hadda ali aka ce hadda ali in aka ce ali ya gudu a wurin yaƙi kowa ya gudu kenan don shi kadai ake wa kirari haidara kusan yaƙi ma nan aka kafa kusa yaya akwai abin da ke ci abin da ya cire kusan yaƙi kuma shi ke ai ma'ana don yaƙin kama an ɗaure shi jikin kusan ne to aka ce an tumbake to duk yaƙin da aka ce maka ali ya gudu to kowa ma ya gudu don haka suka ce wallahi ran nan sai karewa suke da manzon Allah to in kafir ya biyo ka sai dai ka zo kana kana kana makale jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama shine kawai bai taba gudu ba sallallahu alaihi wasallama shi ne aka ce suka ce mun fita zuwa ainihin hunain wa nahnu hudatha'u ahadin bi kufrin gashi ba mu dade da barin kafirci ba mun ban maguzanci ba da dadewa ba kuma aka zo aka fita walil mushrikina sidratun sai muka ga wasu mushrikai suna da wata magariya bishiyan magariya ce ya akufuna indaha suna dukufa a wurin suna neman albarka wa yanutuna biha aslihatahum suna rataye takubban su saboda neman albarka ma'ana wai duk takobin da aka rataye a jikin wannan bishiyar magarya to in aka je yaki da ita za a ci nasar yuqalu laha zatu anwatin ita wannan bishiyar magarya ana ce mata zatu anwatin wadda ake rataya a jikinta famararna bi sidratin to sai muka zo wuce wannan magarya faƙulna ya rasulallahi sai muka ce ya manzon Allah ija Allah na za ta anwaɗe ka sanya mana mu ma wata bishiya da zamu rinka rataye makamanmu kama lahum zatu anwatin kamar yadda su ma kaga waɗannan suna da zatu anwatin suna da ainihin bishiya da suke neman tabarruki mu ma a sa mana faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ya ce Allahu akbar Allah shi ya fi kowa girma ma'ana in abiye abokai gayu ba cewa za ka yi bala'i yadda gayu ke cewa din nan a kuskure sai ka ce Allahu akbar ko subhanallahi jama'a mun gane inna hasunan sai manzo Allah ya ce haka hanyoyin suke duk hanyoyin ɗaya ne ma'ana hanya ta ɗaya da ta annabawan Allah ko kuma hanyar ku ɗaya da hanyar mabiyan annabawa domin an taɓa samun wasu mabiya daga mabiyan wani annabi su ma sun faɗa haka shi yasa annabi ya ce inna hasunan haka dai ake jiya yau ina fatan kun gane qultum wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah da raina yake a hannun shi kun yi magana kama qalat bani banu isra'ila kama yadda banu isra'ila suka faɗi li Musa ga annabin su annabi Musa da suka ce ij'al lana ilahan kama lahum aliha ana haiwa da bani isra'ila daga bala'in fir'auna suka je je suka samu mushrikai kawai suna da gumaka da suke bautawa sai suka ce ya Musa kaga waɗannan suna da Allah suna da wani gunki mu ma ka sa mana wanda zamu rinka bautawa qala sai annabi Musa ya ce innakum qaumun tajhaluna ku dai mutane ne da kuka jahilci Allah ba ku san Allah ba da kun san Allah da ba ku kwaikwayi irin waɗannan mutane ba la tarkabunna sanana man qablakum haƙiƙa annabi ya ce sai kun bibiyi ainihin wato hanyoyin waɗanda suke kafin ku rawahu tirmidhi wa sahahahu al-imam tirmidhi shi ya ruwaito ainihin wannan hadisi kuma ya inganta shi jama'ar musulmi kun ji wannan hadisi da kyau na daga abin da zamu ciro a cikin wannan hadisi kamar yadda muka saba shine tarjama shi sahabin ainihin hadisin shi wannan sahabi abu waqidin laifi malam yake cewa wa abu waqidin ismuhu al-haris ibn auf sunan shi haris dan auf wa fil babi an abi sa'id wa abi huraira qala tirmidhi a karkashin wannan babin abin da yake nufi da babi irin wannan hadisin abu sa'id na khudri da abu huraira masu ruwaito shi tirmidhi ya faɗa haka ishara kenan yayi wa qad rawahu ahmad al imam ahmad ya ruwaito wannan hadisi wa abu ya'la wa ibn abi shayba wa nasa'i wa ibn jarir wa ibn al munziri wa ibn abi hatim wa tabari bin nahwihi waɗannan malaman ma duk sun ruwaito ko wa tabarani wa tabarani bin nahwihi sun ruwaito makamancin wannan hadisi قوله عن أبي واقد قد تقدم الذكر قد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي وهو صحابي magana ta gabata magana tirmidhi da tirmidhi ya ambaci sunan shi shine al-haris dan auf an gane wa huwa sahabiyyun mashhurun sahabi ne shahararre mata sanata 68 wa lahu 85 sana ya rasu hijira na da shekaru 65 a lokacin shekarun shi 85 a duniya Allah ya kara mishi yarda jama'ar musulmi mu komo mu kalli hadisin nan da kyau mu ga me yasa malam ya kawo shi waɗannan mutanen na daga cikin mutanen da Allah yake ishara akan ula'ika hum khairul bariyati sahabbai ne amma da yake su waɗannan ba su daɗe da musulunta ba aka ibe su za a tafi jihadi da su sai suka ga wasu arna suna neman tabarruki da wata bishiya ta hanyar rataye makaman sai suka ce su ma a samar musu irin wannan dan makaman su sai albarka yanzu wannan abin da yake nuna maka shine babu shakka babban abin da ya fi komai muhimmanci karantar da mutane tauhidi da zaran sun musulunci shi yasa ya kamata sababbin musulunta su san cewa abin mafi muhimmanci in ka musulunta shine ka san tauhidi musamman akwai waɗanda suke kiristoci ne ko maguzawa ko kuma wani filosofi ne wa filosofa ne ya kware dan boko ne ya iya karanta kaza kar ka zo ka ce za ka kawo irin wannan hayaniya ka ce bi mujarrad tun da ka musulunta ai da ma ka saba kaza a'a sai ka natsu ka je sai a koya maka yadda ake yin addinin musulunci idan ba haka ba to za a samu musulunci ya rikirkice jama'a domin kuskuren da ku musulmi kuke yau ana cewa fasto ya musulunci ko sai ku ce waye zo ya wa'azi ya zo ya wa'azi ya ce ne abin da ake nema shine wannan fasto ya koma ya koyi addinin musulunci tun daga alifun ba'un ta'un har ko da ya iya tafsirin alkur'ani a da kar ku manta a da ya koyi tafsirin qur'ani ne a lokacin da bai yarda da qur'anin ba ya iya tafsirin qur'ani ne dan ya rikita shi dan haka in yazo sai ya ce ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilul ladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah a yadda suke fassara musu wannan ayar annabi isa da shi da mabiyan shi Allah zai ɗaukake su saman duk waɗanda suke ainihin ba su ba har kiyama ta tashi to shi kenan yanzu irin wannan gurguwar fassara raga-raga haka sai a ce mishi a'a kaga in kana so ka zama malamin tafsiri tukuna yanzu abu na farko ka je ka koyi karatun qur'ani da tajwidi ka je ka koyi ulumul qur'an ka je ka koyi ilimin tafsiri ka je ka koyi nahau ka koyi sarf ka koyi balaga ka koyi adab ka koyi sai ya ce to yaushe zan zama malami sai ce ba dole ne sai ka zama malami a musulunci ba don ka samu musulunci dama yana da malamai ba kwana kwana ake gobara ta kawo musulunci ana neman sojojin ujuku su sa uniform yanzu su je yaki ba amma matsalar da ake samu jama'a fastoci da sun musulunta sai a ce wai a zo za su fara yin wa'azi to daga haka ne suke kawo rudani sannan sai ka ga malamin ku kuna zaune da shi shekaru arba'in shekaru hamsin yana karantar da ku addinin musulunci kun kasa ku ainihin canza wa mashin ɗin shi bulo inji amma yau fasto ya musulunta wai ana haɗa mai kuɗi za a sai mai mota wai dan kai ya koma to za ku iya wannan hidimar duk mutumin da zai musulunta ya musulunta sannan kuma ya rage taimakon da bai gagara ba za a iya yi amma a ce musulmi su tsotse karfinsu saboda wai an samu wata komar mu ta yi babban kamu wallahi wannan kuskure ne shi yasa suke zuwa suke yaudara ku in ba haka ba duk wanda zai karba addinin musulunci ya karba na ɗaya kenan na biyu ku duba waɗannan mutane kamar yadda muka ji an ce ba su daɗe da musulunta ba shi yasa suka ainihin yi wannan magana wani raddi annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu ya kafirta su bai kafirta su ba domin mai suna magana ne a cikin ba su san ma'anar abin da suke faɗi ba su abin da suke dubawa zahirin a kafirci an saba ai dama ana neman tabarruki da kaza ta to don haka an sa musu mana a yanzu sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kwabe su to daga ƙarshe har sai ya zo ya rantsuwa ya ce na rantse da wanda raina yake a hannun shi wannan na daga cikin ahadisu sifat yana tabbatar da Allah yana da hannu kenan to wannan ita ce ainihin aqida ta malaman farko daga tan annabi da sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa Allah yana da hannu saboda me saboda gashi annabi yace na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi in ka ce Allah bai da hannu ka yi ƙarya in ka ce a a canza daga hannu a ce ƙarfi sai a ce a a hannu ma'anar shi ba ta ɗaukar ƙarfi to yaya za a sai a ce faɗi kawai ka wuce na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi shikenan sai ka wuce wannan shine ainihin ita ce aqidar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama suke akai sa'annan wannan yana nuna maka gwagwarmayar da Annabi Musa ya sha da bani Isra'ila duk wahala da aka yi da su duk dauki ba dadin da aka yi da su amma dan Allah ka dubi irin yadda bala'i ya faɗo an kashe fir'auna saboda su an tunkudo gawar shi sun ganta dan su samu yaƙini amma kuma har yanzu wai nema suke annabi Musa ya sanya musu ainihin wani abu da za su bauta kamar yadda waɗannan mushrikan suke da abin bautawa Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to saboda haka jama'ar musulmi mu gane wannan da kyau na'am to yace rawahu tirmidhi ko al-imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa sahahahu kuma shi tirmidhi din ya ainihin inganta shi sai malam yace fihi masail akwai mas'aloli a ƙarƙashin wannan babi da muka ci ma'ana yanzu mala ya kawo maka qur'ani ya kawo maka hadisi sannan shi kuma yana da ta'aliki da zai maka jama'ar musulmi wannan shine littafin kitabut tauhidi na muhammad ibnu abdul wahab wanda ake danganta mu gare shi ake cewa mu wahabiyawa ne wanda america a yau ita ce ta ɗauki jagorancin duk 'yan ɗariƙan duniya yanzu america ce take shugabancin su akan faɗa da mu akan mu wahabiyawa ne mun gode allah duk duniya babu wani da aka taɓa wa sharri aka sa mai suna mai ɗaukaka irin namu don haka wannan sunan mu ba bakin suna ba ne ba shakka mu wahabiyawa ne domin me wanda muke bautawa muke bi a cikin wannan aƙidar shine alwahabu to don haka gaskiya mu wahabiyawa ne ba ma kyamar wannan sunan kuma wahabizm din nan shine abin da muke yadawa tun farkon mu har mutu akan haka kuma muke fatan Allah ya tashe mu a ranar alkiyama akan cewa mu wahabiyawa ne mabiya alwahabu magana ta yi kyau turawa ne da suka tashi za su lalata da'awar muhammad ibnu abdulwahab suka rasa yadda za su sai suka ce a ce wa duk wanda ya ɗauki wannan aƙida almuhammadi mabiyin muhammadu sai wani ke sauri ya ce au ya duk musulmi za su yadda da shi kenan domin mai domin muhammadin kowa yake bi to a danganta shi zuwa ga uban shi abdulwahabi a rinka cewa wahabiyawa to kaga sai aka aka ki faduwa can aka fado nan don mu yanzu wannan ya fi a ce mana muhammadawa ka ce mana wahabiyawa ya fi daɗi a wurinmu da ka ce mana muhammadawa domin muhammadawa mabiya manzo muhammad sallallahu alaihi wasallama muna son wannan muna jin daɗin wannan amma danganta biyayyar mu ga Allah kai tsaye wannan ta fi mana fari saboda haka gaskiya mu wahabiyawa ne yasa a yau an yi ta da daga yan ɗariƙa sai yan shi'a su suke sukar mu wahabiyawa wahabiyawa to yanzu america ta wuce gaba donald rumsfeld wannan ainihin shugaban tsaron america da waɗannan duk waɗannan tarkacen kullum maganar su kenan wahabiyawa in dai ana koyar da wahabiyanci to ba shakka ba america ba zai zauna lafiya ba don haka duk yadda za a yi a ga ƙarshen wahabiyanci a duniya to su kuma yan ɗariƙa suna ta jin daɗi da yan shi'a to mu koma mu ga ta bahaushe yace shege kafasa mun dai gama da yan dariƙa mun gama da yan shi'a mu wahabiyawa to amma yanzu america ta wuce musu gaba suna murna to shikenan mu rufa ku gani mun bar american ta zauna lafiya yau a duniya ko ko mun bar ba america annan in ba america yana zaune a yanzu bai kubutu daga fargabar za a yi infijari da shi a nan wurin a yanzu ba cewa wani zai tsalle ya mutu ya kashe shi duk inda ba america yake duk inda dukiyar america take fatawar mu kenan a kashe ba american a lalata dukiyar a yi bambin wannan wurin duk a rikide gaba daya nan je lahira kuma Allah ya hisabi gaba daya wannan ita ce fatawar mu kuma ba ma jiran fatawar ka kai malamin gwamnati ko kai mabiyi dagutu ko kai malamin saudiya ko kai fahad sarkin gargajiya duk waɗannan ba malaman mu bane ba sarakunan bane ba limaman mu bane muna da malaman mu muna da limaman mu waɗanda muka amince da su fatawar su ita ce fatawa a wurin mu amma da an je an samu wani ya kifa kallabi a kada makawuya wannan fatawa yana bayarwa ne ga waɗanda ke bin shi mu abin da muke cewa shine sa'ad da aka tasa musulunci a gaba ana ci mishi ainihin kashi a kwano waɗannan malaman masu kallabi na saudiya ba sa nan waɗannan sarakunan gargajiyar masu keɓa na saudiya ba sa nan ba abin da za su iya musulunci yau shekaru hamsin ana kashe bayan allah a filistin ana rusa musu gidaje yau shekaru nawa a kishmir ana kashe bayan Allah shekaru nawa ana kashe musulmi a afghanistan shekaru nawa ana kashe musulmi a algeria a somalia duk waɗannan malumman na saudiya masu kallabi da makawuya da sarakunan su ba sa nan ba su da fatawa ba a jihadi to don haka yanzu mu matasa mun riga mun yanke wa kanmu shawara kuma mu ba jahilai bane a cikin mu akwai malamai mujtahidai don haka fatawar malaman mu ta haɗu akan halaccin kashe duk inda ba amerika yake akan halaccin rugurguza dukiyar shi mun riga mun gama yanke shawara akan fatawar ba a neman fatawarka ba a neman shawararka kwamitin fatawa na rabitatul alamin islami ba ma sauraren shi mun riga mun yanke wa kanmu hukunci wanda kuma biye goyi bayan amerikawa to shi ma ta tashi tafiya da shi za ta wuce iyakacin magana kenan fihi masailu yace akwai matsaloli a karkashin wannan al'ula matsalar farko tafsiru ayatin najimi a cikin wannan babin kaji an fassara maka wannan aya ta suratul najimi wannan aya matsaloli sun faru akan tafa jama'a wannan aya a fara'aitumul lata wal uzza wa manata salifatal ukhra sanda suratul najimi ta sauka annabi ya zo ya samu mutanen makka bukhari ya rawaito hadisin yace mutanen makka koyashawa Allah ya saukar min da qur'ani kuna so in karanta muku suka ce eh haka annabi yake haka ake wa'azi in ka zo ka samu mutane waɗanda ka san cewa dama ba jama'ar ka bace sai ka neme su izini kuna so in muku wa'azi yau kai dan salafiya ne ka je masallacin mutanen kungiya sai ka nemi izini mutanen kungiya kuna so in yi wa'azi in suka ce ba ma so sai ka ce alhamdulillah sai ka bari in suka ce bismillah sai ka ce alhamdulillah sai kai ka je masallacin yan dariƙa ko yan shi'a ka ce yan dariƙa ko yan shi'a za mu yi wa'azi amma mu salafiya ne na so suka ce muna so aiki suka ce ba ma so sai ka bari ba a yin wa'azi da tsiya jama'a abinda mutane suka kasa gane yake in mutum baya son wa'azi kar ka zo daidai kofar gidan shi ka ce a sa lasifika ta yau yana ɗakin amarya ne ko uwar gida to a sa lasifika ta kalli na ba wa'azi kake ba neman fitina kake sunna abin da ta nuna an annabi ya zo zai karanta mu sai ya ce Qurayshawa yau Allah ya sauka min da kaza kuna so to sai aka yi dace ranar da suratul najmi ta sauka sai suka ce suna so annabi ya zauna yana karanta musu suka nutsu tsaf sai aka zo afara aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra alakumuz zakar wa lahul unsa tilka idan qismatun biza aka gama tsaf to akwai ayar sujuda sai annabi ya faɗi sujuda duk baki ɗayan ƙurayshawa sai suka faɗi suka yi sujuda suka ce tun da muhammadu yake bai taɓa ambatar allolinmu da alheri ba sai yau yau dai bai taɓa su ba ya faɗi sunansu an wuce don haka yau duk an haɗa kai sai aka yi sujuda haka suka ce sai wani dattijan kafiri guda ɗaya sai ya ƙi yin sujuda sai ya ɗauko wani tsingaro dutse sai ya sa a goshe ce shi kan wannan ya ishe shi ibnu abbas mai bada wannan hadisi ya ce na gan shi an kashe shi wurin yakin badar kafiri to me ya faru kun ji asalin yadda kissar ta faru jama'a sai wasu zindikai sai suka zo sai suka kago wani hadisi sai suka kara akan wannan ana ce mishi hadisul gharani wai sai aka ce sai a cikin karatun sai shaidan ya jefa wa annabi wata aya yana ciki da yazo a fara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al-unsa tilka sai ce tilkal gharani kul ula wa inna shafa'atahunna laturtaja wai a yadda fa suka ce wai sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan aya ya ce waɗannan manya-manyan gumaka mu ma musulmi muna fatan su cece mu ko gobe kiyama to wai dalilin da yasa kenan mushrikan duk suka yadda suka yi sujuda a sahihiyar riwayar bukhari ta ce ne sun ce ne yau dai muhammadu bai aibanta allolinmu ba don in ka karanta a fara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra ba inda aka zarge su abinda Allah ya ce alakum zakar wa lahul unsa yanzu nan ku larabawa in an haifan muku ƴaƴa mata ba kwa so wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsiku ala hunin am yadsuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun kana cikin abokanka naka zo aka ce wani matarka ta haihu a alhamdulillah mai ta haifa a ta haifi mace sai a fara zungure ka ana yeho yeho yeho yeho sai ka rufe kanka ka gudu kaje kana shawara zaka kashe yan nema ko yaya zaka yi ne saboda ba a san yaya mata amma sai larabawa suka ce mala'iku dan mata ne kuma yayan Allah ne to yanzu sun ɗibi maza sun danganta kansu kenan su suna son maza amma sun ba Allah mata da ba sa so shine sai Allah yake tilka izan ismatun ziza wannan rabo ne na zalunci to kun ga dai ba inda aka taba allolin su to wannan dalilin da suka ji ba a taba allolin su ba sai suka ce to tun da Muhammad yake bai taba ambata allolin mu da alheri ba sai yau to shi yasa sai suka yi kara suka yi sujuda gaba daya amma su waɗancan zindikai sai suka ce wai wata aya ce aka jefo wa annabi akai har suka yi istishhadi da ayar suratul anbiya da Allah yake cewa ma arsalna min min qablika min rasulin illa idza tamanna alƙa shaifanu fi umniyatihi ba wani annabi ko manzo da muka aiko kafin kai sai da zan in yana karatu shaidan yana saka wani tunani a cikin karatun shi wato mutane su gaza fahimta su fahimci wani abu sabanin abu abin da ake nufi da ayar kenan ma'anar tamanna ay qara'a qira'a gashi nan Hassan ibn Sabit yace tamanna kitaballahi awwala lailatin wa akhirahu la ka imam al maqadir yana wa Uthman waka yace tamanna kitaballahi awwala lailatin farkon dare Usman ya karanta littafin Allah wa akhirahu karshen dare fa la ka imam al maqadir ya dandani zafin kaddara Allah an yanka shi ma'anar tamanna qara'a to illa idza tamanna duk wani annabi ya zo yana karatu a wajen fahimtar karatun sai shaidan ya sako wata muguwar fahimta amma daga baya sai Allah ya shafa fahimta to wai wannan aya ce suka ce wai karatun ne Allah ya jeho ana to shine babban malami Nasiruddin wa Sunna Abu Abdurrahman Al-Albani ya zo rubuta littafi yau shekaru hamsin da suka wuce ya sa mishi nasbul majaniq fi nafsi qissatil gharaniq kafa igwa tankokin yaƙi don tarwatse wannan kisa ma'ana Nasiruddin Al-Albani igwa ya kafa ta ilimi yin watsa watsa da wannan kisa wannan littafi yau dan shekarun shi hamsin da rubutawa na kan dan in almajirin shi Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari shi ma yayi littafi juz'i guda ya ninka na albani so hudu akan wannan kissa yayi watsa watsa da wannan kisa wannan kisa ba ta da asali jama'a saboda haka ku kiyaye dan haka haƙiƙanin lamari suratul najmi annabi yayi sujuda waɗannan ainihin mushrikai sun yi sujuda menene dalilin yin sujuda su suka ce saboda yau ba a aibanta allolin su ba shine dalilin ka rike wannan don zaka matsa kana karantawa to abu matsalar da take faruwa sai mutum je ya dauki tafsirin ibnu jarir ne tsabari sai ya ga irin waɗannan matattun hadisa sai ya ce ai gashi a ibnu jarir kuma babban tafsiri ne na ahlus sunna sai mu ce a'a da ka zo ka yi karatu a wurin malaman ahlus sunna da sun gaya maka sirrin kowane littafi malaman farko in suka tashi rubutu komai za su kawo sai su kawo da isnadi da an kawo isnadin nan a cikin isnadin makaryaci zai bayyana ko wani mai mantuwa ko wani sakarai to suna gaya maka wannan hadisin an kawo shi ne dan a nuna ma bai inganta amma saboda mutanen yanzu ba su da ilimin hadisin da za su karanta isnadi su ga matsala in baka fito karara da jan biro ka ce da'ifun ba ko mawdu'un ba za su gane ba amma waɗannan kissoshi da waɗannan hadisai dukkan su ba su tabbata ba jama'a Allah ya shirye da mu الثانية مسألة بيو معرفة سورة الأمر الذي طلبوا أتكلم wannan babi ne zaka ainihin san surar al'amarin da suka nema al'amarin da suka nema sun nemi ne a sa musu wani abu da za su rinka neman tabarruki da shi mutane sun kasa gane cewa ba a musun tabarruki ga abin da albarka shi ta tabbata misali sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da albarkar annabi sallallahu alaihi wasallama da asarin annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya shafi majina abin da ya shafi jiki gumi abin da ya shafi riga abin da ya shafi fitsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya kaki sai su ainihin tarbe sai su shafa a jikin sai su ta kanshin turare majinar annabi sallallahu alaihi wasallam kakin annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gane wannan da kyau ko kakar Anas ta ce takan yi wa manzon Allah dan kwaɗo haka rama da kuli ko dinkin da kuli ko wani abu da ake ci da rana ta ce sai ta kwaɗanta wa annabi yakan zo gidanta da rana in ya zo ya kwanta yana ainihin bacci bayan ya ci zufa da take zubowa sai ta rinka tattarowa tana tattarawa a kwankwalati haka ta ce wannan shine mata turare ba ruwanta da siyan turare jama'a mun gane wannan da kyau ko hadisan nan suna cikin sahihul bukhari wannan kenan barira baiwa ce ta aisha imamun nasa'i abu dawuda su suka ruwaito hadisinta annabi ya ce mata ke yarinya je ki akwai fitsari da ne a cikin po da daddare yana karkashin gado ki je ki ɗauka ki zubar yanzu gari ya waye da ta ɗauko wannan po da fitsari a ciki sai ta tsuguna kawai sai ta shanya fitsarin sai ta fito da po ba komai a ciki annabi ya ce na fitsarin fa ta ce na shanye ya ce ki je wuta ba za ta ci ki ba kin gama kin gama haɗewa gaba ɗaya ki jama'a mun gane wannan da kyau ko to waɗannan duk hadisai ne tabbatattu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ya rasu alkabbashi in rashin lafiya yayi rikice ya zama da'un ubal rashin lafiya an kasa gane ta an yi gwaji komai ya ce lafiya lau an yi ruka an yi kowa a duniya sai kawai sai a ɗauko wannan riga a tsuma maka ka sha kai wanka sai ka watsake kun gani duk waɗannan ba wanda yake musun haka amma bayan waɗannan ba a samu sahabbai suna jiƙa riga abubakar ko ainihin rawanin abubakar ko suna tare kakin abubakar ba balle wani shehi yanzu da ya zo zamanin da cututtuka communicable diseases are too many be careful my brother kai hankali communicable diseases sars da sunan syndromes wane ne duk sai ka je ka shaka ka je kawai za ka ɗibi majinar shehi kawai tana cike da hayaniya ka je ka ɗibo kanka rikici a jika maka wandan shehi ka je ka sha me za ka sha a tuma zagi jama'a ya kamata mutane ku yi hankali jama'a jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu na alkyabba eh alkyabba shi tana nan a can taki a can turki a nan museum nasu suna rufa malamai suna zuwa ba wanda yake musu malam bakar gumi da kanshi ya ce ya je ya ga rigar ko wani malami a jami'ar islamiyya ya ce ya je ya gani ya dauka ma har ya rufa ya yi tabarraki ba wanda zai ce kai bid'a to don haka yanzu kai ma kana da kuɗi zai kawo jirgi sama ka tafi ƙasar Turkiya ka je wannan museum nasu gidan tarihin su ka je ka dauki alkebbar ka rufa shikenan ka samu karama kai ma amma alkebbar shehi a nan kasuwar sabon gari aka je aka siyo ta ko a kasuwar zaria ko makamantan haka ba ta kai darajar annabi ta wuce kowa jama'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam الثالثة نأكو كونهم لم يفعلوا kasancewar su sahabbai din nan ba su aikata wannan abun ba sun dai nema ne amma ba su samu dama aikatawa ba arrabi'a mas'ala ta hudu kaunuhum qasadu taqarruba ila Allah bidhalika wannan abin da sahabban nan suka nema fa ba sun nemi bane dan su shirka sun nemi ne dan kusanci ga Allah amma kuma tare da haka annabi ya hana su li dhannihim annahu yuhibbuhu saboda zaton da suke Allah yana son haka so da dama kakan yi zaton Allah na son kaza kuma zan Allah bai son wannan abu al-khamisa mas'ala ta biyar annahum idza jahilu ko hadha fa ghayruhum aula bil jahli in yaman sahabbai da ke tare da annabi sun jahilci wannan abu to ashe wasu su so suka fi cancanta su jahilta dan haka dan kaga turgijejen shehi yana shirka kakkai mamaki ga sahabbai ma in ba dan annabi na wurin ya tsare su da izinin Allah ba da sai su fada as-sadisa mas'ala ta shida an ko anna lahum min al-hasanati wal wa'd bil maghfira ma laysa li ghayrihim su waɗannan sahabbai suna da kyawawan ayyuka da alkawarin gafara wanda wanin su bai da shi don haka karka taba hada kanka da su wannan yana daga abin da yan shi'a ba su gane ba kullum aka ce sahabi yayi laifi ko sahabi yayi kaza babu shakka in dai hadisin ya tabbata sahabin yayi kaza ai ba wanda yake musu wannan abu amma su suna da wani matsayi ne wanda wani bai same shi ba kamar ɗa ne a ce wannan ɗan amarya ne duk abin da ya a gidan nan ba komai tun farko uba zai fita ya ce to duk abin da wani ya a gidan nan ba komai uban yana dawowa sai aka ce ya fasa maka gilashin mota sai ce ai na ce ba komai ya tabbata ya yi laifi amma fa tinkan ya laifin an ce ba komai to saboda haka waɗannan sahabbai ba wanda yake cewa ma'asumi ne mu ba shi cikin aƙidar mu ba wani wanda yake ma'asumin ba annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban nan suna iya yin laifi wanda zai kai ga kaba'ira suna iya yin ƙanana suna iya duk ɗabi'un da kasan mutane na da su su ne in ba haka ba yo yaya Aisha da Hafsa suka haɗe wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kai kai ma yanzu matan ka sai su haɗe maka kai ayi maka tsegumi Aisha da Hafsa suka ce yaya zai rinka shiga yana shawo zuma a ɗakin wannan baiwa daga yau in ya zo ɗakin ki ce Aisha eh da ya shawo zuma ki ce bakin shi na wari ni ma in ya shigo wuri na zan mishi haka mu haɗe mishi kai ya daina shan zuma mu za a yi wa munafunci za a yi wa kisisi na an je an auro kaza kaza kaza kaza kaza yo ba haka kai ma matan ka ke cewa ba yanzu nan da nan annabi na shigo a ɗakin Aisha sai ta kau da kai. Subhanallah, subhanallah. Ice lafiya, bakin ka na wayi, ice ba wani abu ne. Zuma na sha ɗakin Mariya, kai a uzu billah, a uzu billah. Zuma ce, zuma ce. Sai ya fita ya shiga ɗakin Hafsa, subhanallah, subhanallah. Ini ne kiwa Allah. Ita ma sai ta kau da kai. Ice zuma ce ba wani abu ne to na daidai na sha daga yau. Yana fita sai aka tafa aka ce haba mu na wasa ne. to yanzu wannan abin da matanka suke ne gashi nan waɗannan matan sahabbai ne sun yi abin da kake da kai da matarka ba kukan yi rikici ba aliyu sun yi rikici shi da matar shi ita cewa ita ce wannan matar da kake sani da daraja fatima da suka faɗa yun sai fice bar mata gida annabi ya zo ziyararta ina ya mai gida ba ina mijinki ya ce wanda mun dan yi faɗa kuma ya yi fushi na ce to ya tafi mana ya tafi mana shi annabi ya ce aje a kira shi aka je aka laluba aka laluba aka ce an gan shi a masallaci annabi ya tako da kanshi ya zo ya taso sai na ali kira shi yo yanzu wannan sai a ce shi kenan fatima ta zama mutuniyar banza ko ali ya zama mutumin banza ɗabi'o'i na mutane sahabbai duk suna da su da fatima da aliyu gidan annabi aka yi musu ɗaki da tsakar dare annabi ya je kwankwasa musu kofa kai yaran nan ba za ku tashi ku yi sallar dare bane kuna ta bacci suka ce a manzo Allah a hannun Allah ya ramu yake in ya tashe mu ni in ko bai tashe mu ba sai manzo Allah ya tafi yana tafa hannu yana wa kanal insanu akthara shay'in jadala mutum ya fi komai jayayya yo yanzu wannan ayar in ka koma ka ga malaman tafsiri sai su ce kafirai ake nufi kana nufin Aliyu ya zama kafiri ko abu a'a dabi'a ce ta dan adam ba a zargin mutum to saboda haka in ka ce yau saboda sahabi kaza yayi kaza to Allah ya tsini mishi albarka kar ka manta mutum ne kamar ka ba ma'asumi bane to amma sai Allah ya ba su darajar da ni da kai da malamina da malaminka da shehina da shehinka da ubana da naka duk ba za su taɓa samun wannan darajar ba shine Allah ya ce ya riga gafarta musu gaba daya to duk abin da suka yi sun yi ne a ƙarƙashin wannan gafarar shikenan matsala ta ƙare to yanzu in ka zo kana tsine musu ƙarshen ta kai ma kana daga cikin waɗanda za su samu gafara amma sakamakon tsinuwan nan da kake musu kuma sai kai taka gafarar ta lalace Allah ya kiyaye as-sadisa as-sabi'a mas'ala ta bakwai anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yu'azzirhum fil amri bal radda alaihim bi qawlihi Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da kasancewa waɗannan mutane sababbin musulunta ne bai ba su uzuri ba bai ce a kyale su ba a sai da ya musu raddi ya musu bayani ya ce inna has inna hasunanu ai haka hanyoyin suke haka aka saba la tattabi anna fanana man kana qablakum lalle sai kun bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku akwai wata riwaya wadda bata inganta ba wadda ake cewa daidai da girman takalmi da girman takalmi wato sai kun bi su daidai wa daida abinda wannan hadisi yake ishara zuwa gare ta shine al'ummar musulunci duk wani kafirci da aka samu wasu kafiran da su ne sai sun je an samu waɗanda suka ɗibo suka zo suna yin irin shi amma sai cikin hadisi kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a gushe ba daga cikin al'ummata sai an samu wasu sun tsaya akan gaskiya duk inda aka kada aka raya aka kada aka raya sai su ce sai dai a tsaya akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har kiyama ta tashi jama'a mun gane wannan da kyau ko imamu ahmad bin hanbali ya ce to in dai ba malaman hadisi ba ne ya ce to ban san ko su waye ba ka je ka karanta littafin at-ta'ifatul mansura na malam zaini ma'ana malaman hadisi ne duk inda aka kifa aka kada aka raya sai su ce a sai a tsaya ne ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko shi yasa wani kasurgumin dan shi'a a Iran Musa al-Musawi da ya zo rubuta littafi as-shi'atu wat-tasih yace duk duniya babu kungiyar da ba a yin shirka yace sai dai salafiya yace sun fi kowa fada da shirka a duniya yace dan haka tuni shirka ta kama hanyar ta suka kama tasu da ba ka je ka karanta littafin ash-shi'atu wat-tasih yace bangaren dariqa yace da bangaren gida shi'a ya ce mu kan daba ce in je wajen shirka ce ya ce musamman shirkar da ta shafi kaburbuka da sauransu da shi'a da ɗariƙa a duk duniya babu mutanen da suka fi su shirka ta ɓangaren kaburbuka kaburbuka kaburbuka ne kaburbuka jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa mas'alar ba a daidaituwa tsakanin mai bin manhaji na salafi da mai bin manhaji na khalafi wanda ke bin ɗariƙanci ko shi'anci ba zai taɓa yiwa a zauna teburi guda ba ne domin addinin kafirci ne da musulunci kawai ke tsakaninsu Allah shiryar da mu dan haka sai yake cewa fa ghallaza al-amru bi hadhihi salaf sai manzon Allah ya sai al'amarin ya kauri ya tsanani saboda waɗannan abubuwan uku ku duba abu na farko annabi da ya tashi musu raddi sai da ya kabbara abu na biyu ya ce haka hanyoyin suke duk hanyoyin ɗaya ne haka aka yi wa annabi Musa abu na uku kuma ya ce lallai sai kun bi waɗanda suka zo kafin ku yanzu ka duba yadda ake bin bature yanzu ko ka san na daga abin da ya rugurguza larabawa a yau ba larabe in ba waɗanda Allah ya kiyaye ba gani suke ba wanda za a bi a duniya a samu nasara in ba bature ba kana dira ƙasar egypt yanzu ƙasar masar da za ka samu tsaleliyar yarinya kai mata larabci za ka ga wulakanci amma kai mata turanci ka ga yadda za ta girmama ka ta zama budurwarka ka ce za ka kai ta america ka ga yadda za ta rinka binka kamar ta bauta maka saboda kai ka ce zaka kai ta America ko zaka kai ta Faransa ko zaka je da ita Germany kana ganin ta kace hi how are you doing sai ka yahla sai ta riko hannunka ita bata iya turanci ba abin ta kai sai ta kai ka wurin wata ko wani da ya iya turanci dan ya hada ku a fahimci juna wannan sharri ne wannan sharri ne wannan sharrin kuma an kullo musu shine shekaru da dama aka yi ta kawo musu 'yan mata daga faransa da israel suna aure don haka baka kirga gida ɗaya biyu ka kai biyar a masar sai ta samu akwai wata bayahudiya da aka auro a gidan ko kuma akwai wata ainihin baturiya ko bafaranshiya da aka auro wadda ta zo ta haifi yaya sai suka bi sai suka lalatar da mutanen domin su mutane ne da za su iya sadaukar da kansu su ƙara rayuwarsu don su lalata maka gida haka ake yanzu makarantunmu nan polytechnics universities fcs da sauran manya-manyan makarantu in aka ga wannan ɗan sarki ne ko wani ɗan babban mutum ne sai kiristoci kan sai a turo mashi yarinya zugegiya mai kyau kana nan kane wa naka na hausawa magana tana ɗaga maka kai wai ita ta yi ɗaurin kallabi wance wance wance wance ta yi wani tana wani karkacewa ta ne maka yanga ta ki magana da kai sai ka ga wata ta fi ta kyau ta zanzare da wando da menene kuma ta zo tana durƙusa maka tana gaishe ka kai kuma za ka ɗan sarki shikenan sai ka mai da ita sai ta zama budurwarka kuna gama makaranta sai ka ce ita za ka aura kana aurenta shikenan a hankali za su zo sai sun rike gidan sai a waye gari ɗansu shi ke da sarauta ko ma jordan ka ga abdallah nan ɗansu ne daga ingila aka auro uwar shi kafira ce baturiya ko ma siriya ka gani ga bashar nan dr bashar uwar shi ita ma daga can aka auro ta yasa arafat matar shi arniya ce mubarak na misra matar shi arniya ce zainul abidina tunisia matar shi arniya ce sewa sai muhammadu na uku ina kenan maroko shi ma uwar shi arniya ce sarki hassan na maroko matar shi ita ma arniya ce sarkin na yanzu uwar shi ita ma haka sai da haka sun gama da ku Allah ya kiyaye الثامنة مسألة تتقوس الأمر الكبير سي wani babban al'amari وهو المقصود شيني مقصودي أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل النبي ينونا وأن صحابي أبنا لكوكا نما كما أبنا بني إسرائيل سكا نماني lamma qalu li Musa yanda suka ce Musa ij'al lana ilahan da suka ce mishi ka sanya mana abun bautawa jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko saboda haka jama'ar musulmi wallahi wallahi di yadda za ku kauce wa kafirai ku je ku samu littafin iqtida'us siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim na ibnu taymiya da littafin tamyizul muslimina min al kafirin na shehu usman dan fodiyo ku yi taka tsantsan game da kwaikwayon kafirai ƴaƴanku sai kun yi tsayin daka ba kowace irin riga za a siya musisi a sawa yarka ba ba kowace irin yar bebe za a siya a kawo yarka ba jama'a aikin fa aiki ne wallahi in ba haka ba tafiyan nan ƙara lalacewa ake yanzu kowa ya ga irin bala'in da ke faruwa ranar sallah babbar sallah ko karamar sallah sai ka ga 'ya'yan musulmi da shat da wando da hula kaboyi ko hana sallah da sarka a wuya da kuma ɗan kunne a kunnen hagu tafiyan nan ce tafiya fa yanzu yara fa sun fara buga knockout ranar sallah babba ko karamar sallah ko tun jajiberi knockout irin wannan da ake buga na kiristoci duk manya suna ji da sarakuna da malumman kungiya duk sun yi shiru wannan ba zai lalata addini ba sai sallar juma'a karfe tara ce za ta lalata addini ku duba irin wannan zindikanci jama'a ƴaƴan ku sun lalace ƴaƴan da in ka zuba musu nan da shekaru arba'in cikin su za a fitar da dattawa in ka dubi dattawan da suka haife su a yanzu dattawa ne masu naɗi da carbi a hannu da malin malin da gare aka ce sun haifi irin waɗannan lalatattun ƴaƴa yanzu abin da baka tambaya waɗannan 'ya'yan nan gaba su kuma waɗanne iri za su haifa ku je ƙasar masar ku gani a zo ɗaurin aure abin zai baka takaici